أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara idan an tuna mun kwana a cikin kitabul azani watan littafin da ke magana akan hukuncin kiran sallah ko littafin da ke magana akan hadisin kiran sallah to saboda haka yanzu za mu tashi sabon babi Allah ya mana muwafaka na'am bismillahir rahmanir rahim باب الأذان بعد الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة
باب الأذان بعد الفجر وأن بابي أنا مغنى أكن hukuncin kiran sallah bayan hudu alfijir imamul bukhari in aka diba zai kawo su babu ba guda biyu waɗanda ke magana akan hukuncin kiran sallah ta asuba kowace sallah ga ka'idarta ba a kiran sallah sai lokacin sallar yayi sai lokacin da za a yi ta yayi sai lokacin ta ya shigo sannan ake kiranta amma banda sallar asuba sallar asuba tana da bambanci ita akwai riwayoyi da suke tabbatar da ɗaya daga ciki waɗannan shine wanda karatu ya kawo mu a yau na a iya yin kiran sallah kafin lokacin ita asuba yayi kamar yadda zamu ji maganganun malamai akan wannan kira na farko na sallar asuba kaga wannan shine kira kafin lokaci ya yi da kuma kira bayan lokaci ya yi to da haka sai ya kawo al'azanu ba'ad alfajiri da al'azanu ƙabla alfajiri al'azanu ba'ad alfajiri shi ya fara da shi abinda ya sa ya fara da shi saboda shi ne mu'tamadi shi ne haƙiƙanin kiran sallar wanda babu wani saɓani wanda babu wani maganganu a kai sai lokaci ya yi sannan za a kira sallah to wannan kenan amma wancan al'azanu qabla al-fajr sai kawo shi bayan wannan saboda shi akwai maganganu cewa ga dalilin da yasa ake wannan na'am to saboda haka sai kawo su duka gabaki daya حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرتني حفصه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كان إذا أتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا زن تدمو عبد الله بن يوسف التنيسي يا زن تدمو قال أخبرنا مالك إمام مالك يا زن تدمو عن نافع شيكم يا جدد إمام نافع مالك ليس إمام نافع أنا عبد الله بن عمر ya karbo daga abdullah bin umar kala ya ce akhbaratni hafsatu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce hafsa ta bani labari kaga shi abdullah bin umar ya karba ne daga ƴaƙuwarsa hafsa ƴaƙuwarsa ce ummul mu'minin hafsa ita ummul mu'minin hafsa ya sayyidina umar al-khattabi iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wadda an haife ta kafin bi'isa kafin aika da shekara uku sai da ta shekara uku duniya sannan aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummul mu'minin Hafsa ko kuma a wata riwaya tana da shekara biyar aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aure ta ba shine amma mijinta na farko ba akwai Hunais ibn Hudhafa shine mijinta na farko sai da ya rasu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai na umar mukhaddabi ya yi ta yin aurenta ga sayyidina usmanu sayyidina usmanu bai amsa ba ya yi ta yin aurenta ga sayyidina abubakar bai amsa ba sai daga ƙarshe sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya nemi aurenta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci yayi hukunci in sayyidina umaru na son sayyidina usmanu ya aure ta ko sayyidina abubakar ya aure ta to gabaki ɗaya sai manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama sai ya aure ta ita ummul mu'minina hafsa radiyallahu ta'ala anha ta rasu tana da shekara 45 ta rasu tana da shekara 45 tana da hadisai kamar 60 wasu su bukhari da muslim sun yi ittifaki akan duk sun ruwaice su da bukhari da muslim sun ruwaice su tana da maza da darajoji da yawa ita ce wadda a lokacin da annabi sallallahu alaihi ya sake ta saboda wata kadiya da ta faru domin a san halaccin Allah ya hukunta haka don a samu dalili na halaccin yin sakin da kuma in an yi saki a samu halaccin yin riji'a komin mutum zai saki matarsa kuma ya maido da ita to wannan shine dalili na sakin umul mai na hafsa kuma allah tabaraka wata ala shi ya umarnin a dawo da ita da mala'ika jibrilu ya saukai ce ubangiji tabaraka wata ala ya ce ka dawo da hafsa domin tun da aka sake ta take kuka sai na umaru ma kuka yake yana ɗiban ƙasa na zubawa ga kansa ina zai sa kan shi manzo allah ya rabu da shi to shine allah tabaraka wata ala umarci mala'ika jibrilu cewa ya zo ya sanar da manzo allah mai da ita ya ce raji zaujaka فإنها صوامة قوامة فإنها زوجتك في الجنة yace mai da matarka tana da yawan azumi tana da yawan watan kiyamun laili sannan kuma kama sani matarka ce ta aljanna ya rasulullah fa innaha zawjatuka fil janna kaga tun daga nan tana da watan bushara cewa ita da aljanna ce sannan kuma yadda take matan manzan Allah a duniya kuma matan manzan Allah ce a aljanna ummul mu'minina hafsa kenan ya karbi wannan hadisi daga ummul mu'minina hafsa radiyallahu ta'ala anha a wata riwayar ma ba ba sakin ta yi ba ya dai nufin ya sake ta haka wata riwaya ya yi nufin ya sake ta sai aka ce kusa kakka sake ta ya rasulullahi aka ce to ya za a haɗa wannan riwaya wannan riwaya ta ce ya sake ta wannan riwaya ta ce ya yi nufin ya sake ta aka ce tana yi wa da ta ga yayi nufin ya sake ta sai ta zance ma ya sake ta don haka lokacin da aka ce kai ya sake ta wannan umarnin sai aka fassara shi da cewa ya yi riji'atta ne tare da a'a bai ma sake ta ba an ce kada dai ya sake ta ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ita mulmin hafsa radiyallahu ta'ala anha ta ce anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sani dai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kana idza atakafa almu'adhdhin lis-subhi wa bada as-subhu salla rak'atayn khabibatayn qabla an tuqama as-salah kana ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam ya zama idza atakafa almu'adhdhin lis-subhi idan ladan ya tsayu ya kahu ya tsaya kyam lis-subhi don ya yi kiran sallah asuba shi ne mana ita kafa ya tsaya kyan ya fuskanci alƙibla zai yi kiran sallah ka san mai kiran sallah zai fuskanci alƙibla kuma ya tsaya kyan to wannan tsayawa kyan ai kama wanta saba shi ake nufi ba ita kafa ya yi ita kafi ba to wannan idan mai kiran sallah ya tsaya kyan domin ya yi kiran sallar asuba wabada subhu kuma asubahi ya bayyana shine alfijir sallar rak'atayn khafifatin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salloli shine yayi nafila biyu marasa tsawo khafifatai ne inda ba su da tsawo domin rako'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san su masu tsawo ne ummul mu'minin Aisha ta ce fala tas'al an husnihin wa tulihin in annabi sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layli kada ka tambayi tsawon rako'in kada ka tambayi kyan rako'in wai sun kai matuƙa cikin kyau sun kai matuƙa cikin tsawo domin sai a cinye bakara cikin cikin raka'a guda bakara gaba kide sai a cinye ta cikin raka'a guda sallallahu ta'ala alaihi wasallam to saboda haka aka ce sai yayi raka'o'i biyu khafifataini sauƙaƙa guda biyu da haka a wata riwaya ba har abinda ummi na Aisha take cewa kamar da Imam Malik ya kawo a cikin muwadda sai ta ce har sai na tunanin shin wai ma ya karanta fatiha saboda yadda na gajartar raka'at shin ya ma karanta fatiha to wannan riwaya ce sai imam malik ya yi gini a kanta da mazhabar shi cewa ma fatiha ake takaituwa gare ta akan raka'ata alfajir ana magana ne akan raka'ata alfajir shine sallah raka'atayn khafifatayn qabla an tuqama as-salah gabanin a tsaye da sallah wannan riwaya ta i'tikafa al-mu'adhdhin to wannan riwaya riwaya ce wadda ta dan sha bamban da sauran riwayoyi domin sauran riwayoyi ba haka suka zo ba amma dai ita dukkan aksarin wanda suka riwayaci riwayar bukhari to da wannan suka zo idza atakafa al-mu'adhdhin lis-subh to kaji amma kan riwaya da aka riwayata daga maliku wadda ba ta abdullahi ibn yusuf ba kaga wannan ta abdullahi ibn yusuf at-tinnisi ta kan imam malik to wata riwaya daga cikin mariwaitan imam malik waɗanda suka riwaita daga imam malik ba ta, ba shi abdullahi ibn yusuf ba to wannan ta sha bamban da su abinda mafi yawancin su suka ce sun ruwaita da riwaya wadda take ba wannan riwayar ba cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idan mai mai kiran sallah ya yi shuru iza sakatal mu'azzinu kaga su wuce ruwa iza sakatal mu'azzinu domin abin da ke bambanci wannan ya ce iza iza ata kafal mu'azzinu kaga tana nuna lokacin da ya miƙe kyam zai kira sallar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raka wa'i guda biyu amma riwayoyin da suka fi rinjaye da yawa wanda aka rubuta daga imam maliku din cewa iza sakatal mu'azzinu sai ya ƙare kiran sallah shi ladan ya yi shuru kaga ya ƙare kenan to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya yi waɗannan raka'o'i guda biyu khafifatai ne da haka sai wasu suka ɗauka wahami ne Abdullahi bin Yusuf ya yi tun daga ƴan uwan shi waɗanda suka ruwaita daga Imam Malik shi ma daga Imam Malik ne amma shi ya ce watan idza atakafa al-mu'adhdhin saura kuma sun ce idza sakata al-mu'adhdhin to da haka sai suka ɗauka wahami ne wasu kuma suka ce ba wahami ba ne bambancin riwayoyi ne shi hadisin ma zo da lafuzza wajen guda biyar akwai lafazin farko wannan na abdullahi bin yusuf shi ne idza atakafa almu'azzin lis-subhi lafazi na biyu idza sakata almu'azzin kaji na biyu kenan sannan na uku idza kana idza adzana almu'azzin kaji na uku kenan sannan na hudu kana idza atakaba azzana almu'azzin kaji na hudu sannan na biyar kana idza atakafa wa azzana almu'azzin kaga bambanci don haka badruddin ali yace ba wancan riwaya ta abdullahi ibn yusuf at-tinisi ba wahami bane a'a bambancin riwayoyi ne ya zo da lafuzza daban-daban har wajen biyar iyaka dai abin da ya fi shahara wajen malamin shine wannan to abinda dai wannan hadisi yake karantarwa a tsaya a lura cewa babul azani ba'da al-fajr babi na yin kiran sallah bayan alfijir ya hudu to kaga nan sai da aka kawo cewa watan idza atakafa al-mu'adhdhin lis-subhi wa bada as-subh kaji wa bada as-subh sai asubar ta bayyana sai alfijir ya bayyana sannan annabi sallallahu ta'ala sallam zai wa'in raka'o'i guda biyu sannan kuma shi mai kiran sallar ba zai yi ba sai bayan alfijir ya gudu kaga aza babul azani ba'da alfajir kenan shine wancan kira to
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى أن أبي سلمة أن عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بعد النداء بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وأن الحديث أبو نعيم إن جي إمام البخاري يازن تدم أبو نعيم شيني الفضل بن دكين daga cikin manya-manyan malaman Bukhari yace haddathana shayban shayban ya zantar da mu an yahya ya karbo daga yahya yahya ibn abi kathir an abi salama ya karbo daga abi salama ibn abdurrahman an aisha shi kuma ya ji daga ummul min aisha kana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yusalli rak'atayn khafifatayn yace tace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zamo yana sallah nafila rak'o'i biyu khafifatayn marasa tsawo bainan nida'i wal iqamati min salati subh tsakanin nida'in kiran sallah wal iqamati da yin iqama daga sallar asuba yake yin waɗannan watan raka'o'i to saboda haka za a ce to yanzu ana magana akan babun nida'i ko babul adhani ba'da al-fajr to me mudabakar wannan hadisi da tarjamar babin me alakar su kaga na ana magana akan waɗannan rak'o'i guda biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama baya yin su sai an kira sallar asuba shi kuma kiran ba a yin shi sai bayan alfijir ya hudu sannan za a yi بسم الله
حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وانا حديثي كما يدي قباتا عبد الله بن يوسف التنسي هذا تدم إنجي إمام البخاري قال أخبرنا مالك يتي إمام مالك يا تدم عن عبد الله بن دينار يا كربو عبد الله بن دينار an abdullahi bin umar shi kuma ya ji daga abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sani dai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abdullahi bin dinar da shi da nafi'u duk almajiran abdullahi bin umar kuma duka malaman imam malik ne abdullahi bin dinar da nafi'u almajiran abdullahi bin umar ne kuma malaman imam malik ne waɗanda yake karɓar riwaya daga gare su to shine yake cewa ya ji daga abdullahi ibn dinarin shi kuma ya ji daga abdullahi ibn umar ya ce haƙiƙa tabbas manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala ya ce inna bilalan yunadi bilayl sani dai bilal yana kira da sauran dare da sauran dare ba sai alfijir ya bi bilal ke kira fakulu washrabu don haka kiran bilal kai ya hana ku ci da sha ku yi sahur dinku saboda bilalu na kira akwai shauran dare shi ne ma'ana hatta washrabu ku ci ku sha hatta yunadi ibnu ummi maktum har ibnu ummi maktum ya kira shi ibnu ummi maktum bai kira ai mun muto can ba sai an ce asbahta asbahta asbahata asbahata ya sannan sai ya kira sallah to ka kenan shi bai kira sai yaushe la ba'da al-fajr kaga mudabaqa babin fasalin wannan hadisin da tarjamar shine watan hatta yunadi yabnu ummi maktum wannan bangaren na hadisin shi kadai ke mauda baka da tarjamar banda inna bilal yunadi bilal kaga ba ta da alaka da tarjama me ke da alaka da tarjama hatta yunadi yabnu ummi maktum sai ibnu ummi maktum ya kira sallah domin shi bai kira sai an ce asbahta asbahta asuba fa tayi alfijir fa ya hudu ko kuma a, asuba tayi don haka sai ya kira sallah to saboda haka ya kawo wannan hadisi don ya daidai da wannan tarjama ta آه، باب الأذان بعد الفجر باب الأذان قبل الفجر أمم.
حدثنا عامر بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلاد من سهور فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أم الصبح وقال بأصابع وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وقعدها إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال الزهير بالثقابتين إهداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي أثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وقعقع إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وعن شماله وأن الحديث أحمد بن يونس يا تدمو إنجي إمام البخاري yana daga cikin manya-manyan shi malaman bukhari waɗanda yake karɓa daga gare su ahmadu bin yunusa malamai su yi maganganu a kan shi a kan hakikanin sunan shi da kuma sunan mahaifin shi ya shahara da ahmad ibn yunus amma ba yunus baban shi bane yunus kakansa ne eh yunus kakansa ne kamar yadda al-hafiz ibn hajar a cikin taqribut tahdhib ya kawo yace ana danganta shi ahmad ibn yunus shine ahmad ibn abdullah ibn yunus ahmad ibn abdullah ibn yunus shine sunan kaga dan abdullahi shi abdullahi dan yunusa kaga yunusa kakan shi ne da aka yace nusiba li jaddihi haka ibnu hajar yace a cikin taqribut tahdhib haka da qal hafiz bit taqrib haka na ma har wa yau a tarjamat ahmad ibn yunusa al hafiz ibn hajar a tahdhibut tahdhib kuma daban ba taqrib ba taqribut tahdhib ba tahdhibut tahdhib dai yace ahmad ibn abdullah ibn yunusa بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي إيه كاجي نسب الشيء وقد ينسب الى جده كما وجه مغنى كاجي عبد الله احمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي ana danganta shi zuwa ga kakan shi a ce Ahmad ibn Yunusa dan kada mutum ya gan shi Ahmad ibn Yunusa nan ya haɗu da shi Ahmad ibn Abdullah ibn Yunusa ya kasa ganewa eh shi dai ne in an ce ahmad ibn yunusa an danganta shi da kakan shi ne in an ce ahmad ibn abdullahi ibn yunusa an danganta shi ga mahaifin shi har ya zuwa kakan shi ya ruwaita daga imamu thauri daga cikin malaman da ya ruwaita daga gare su akwai sufyanu thauri akwai sufyanu ibn uyayna sannan su imamu bukhari su kuma sun ruwaita gare shi bukhari da muslim da abu dawud da mubasharatan sun karba gare shi amma saura irin su waɗannan takan wasu da suka ruwaita gare shi kamar a ce abu da da sauran guda uku din wanda za su cika watan shida din nan ko wanda za su ka shida kaga tirmizi da nasa'i da ibnu maja waɗannan takan wasu da suka ruwaita daga shi ahmad ibn yunus amma su imam bukhari kai ne suka karba gare shi don haka kaje ce haddathana ahmad ibn yunus haka abubakar ibnu abi shayba shi mana daga cikin waɗanda watan suka ruwaita ta kan ahmadu ibn yunusa rahimahullah ya shekara ya rasu hijira tana da shekara 227 yana da shekara 94 94 ba shida حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير يتي زهير يا زنت الدم zuhair ibn muawiya al-ju'fi ya zanta da muqala hadathna sulaiman yace sulaiman ya zantar da mu at-taymiyu an abi uthman an-nahdi ya karbo shi kuma daga abi uthman an-nahdi an abdullah ibn mas'ud ya karbo daga abdullah ibn mas'ud an an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ce abinda ma'aiki sallallahu ta'ala wasallam ya ce la yamna anna ahadakum aw ahadan minkum azanu bilalin min suhurihi kada azanu bilalin wazana kiran sallan nan na bilal la yamna anna ahadakum kada ya hana ɗayan ku min suhurihi daga ci gaba da sahur din shi ko kana ko kana sahur in kaji bilal ya kira kada kiran bilal ya hana ka sahur a wannan kenan ko kuma ahadan minkum rawi yana shakka shine zuhair ko kuma wani zuhair kamar yadda malamai dai suka yi sabani wasu ce zuhair ne ke da sabanin yana shakka shin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya ce la yamna anna ahadakum ne ko ko ahadan minkum saboda ba su so su faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗi ba saboda takatsantsan da sanin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yadda su faɗa maza Allah abin da bai faɗi ba in suna shakka sai su kawo abubuwa guda biyu shin ahadan ahadakum manzo Allah ce ko ahadan minkum don haka sai ya kawo lafuzin guda biyu la yamna anna ahadakum aw ahadan minkum adhanu bilal min suhuri adhanu bilal shine fa'ili kada kiran sallan nan na bilal da yake yi yamna anna ahadakum ya hana ɗayan ku min suhurihi daga ci gaba da sahur din shi ko kuma ma bai yi bai zai aw ahadan minkum ko kuma ɗaya daga cikin ku fa innahu yu'adhdhinu domin abin da yasa kiran bilalu ba zai hana ku yin sahur ba domin shi bilalu yu'adhdhinu yana kiran sallah aw yunadi ko yana kira kaga nan ma shakka yake shin yu'adhdhinu manzo Allah ce ko yunadi yace tare da ma'anar yu'adhdhinu shine yunadi ma'anar yunadi shine ma'anar yu'adhdhinu amma alafuzzan ma sai sun kawo in suna shakka duk gabaki ɗaya biyu din in yu'adhdhinu manzo Allah ya ce to sun yi daidai sallallahu ta'ala alaihi sallam in kuma yunadi manzo Allah ya ce to sun daidai ya ce fa innahu yu'adhdhinu domin shi bilal yana kira au yunadi ko yana kira bilailin da sauran dare da sauran dare yake kira to kaji gashi za a faɗi hikimar wannan kiran na farko ga hikimar shi ga kuma dalilin shi yace liyarji aqaimakum domin wanda ya tafi yayi nisa yana ce yana kyamun laili liyar ji a don ya dawo ya dan huta asuba ta yi ya tashi da nishaɗi a yi sallah asuba da shi saboda kada ya shantake yana ce yana ta kyamun laili har a haɗe da asuba ya ji bai da nishaɗi bai da ƙarfi ya kai asuba a gaji da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bilalu na wannan kiran sallan ne liyar ji'a don ya dawo da qa'imakum shi raja'a ga larabci ma'ana biyu gare shi ko kan zo da fuska biyu an san raja'a watan lazimi ne to kuma yakan zo muta'addi raja'a lazimi ne ma'anar lazimi watan fi'ilin da bai ta'addiya zuwa ga maf'uli kamar qama zaidun zaidu ya tashi kaga bai bukatar maf'uli bai bukatar maf'uli amma daraba zaidun fa yana bukatar maf'uli kaga sai a ce muta'addi daraba qama kuma lazimi kenan ko qasir to haka shi kuma raja'a huska biyu gare shi yakan zo kasir shine lazimi sai a ce raja'a zaidun kuma ana cewa raja'atu zaidan na dawo da zaidu kamar irin nan idan haka aka ce yakan zo lazimi kuma ya zo muta'addi raja'a yarji'u ya dawo ko yarji'u fulanun fulanan wane ya dawo da wane yarji'u zaidun amran eh shine ya ce liyar ji a ƙa'imakun domin ya dawo da wanda ya tashi yana kiyamun laili ya dawo da shi ya ɗan gida ya huta don ko da asuba ke yi ya ɗan huta ya samu na shaɗi ne sallah asuba waliyu nabbiha waliyu nabbiha na'imakum wanda kuma ka bacci wannan kiran zai tada shi ka tashi ka ɗan samu wani abun da ka yi ba sai alfijir ya hudo ba a riƙa kokuwa da mutum da shi da ladan ana kokari ya za a yi a samu sallar ta shiga a ka tashi dai da dan sauran lokaci ka samu abin da kai don ka tarbi asuba din ka ji dalilin wannan kiran na farko liyarji a qa'imakum ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجي وليس أن يقول با الفجر كوكو أصبا أن يقول ي- ينوني با وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وقعد إلى أسفل sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga watan yatsunsa guda biyu zuwa sama sai daga su haka sannan kuma sai yayo ƙasa da su ce ba shine asuba ba akwai wani haske da ke tasowa haka sannan sai yayo haka shine alfajrul kadhib kaga manzo Allah na ishara zuwa ga yi zuwa ga alfajrul kadhib wata alfijir wannan da ba na gaskiya ba shi ne wanda ba mai gaskiya ba don akwai alfajirul sadiq akwai alfajirul kadhib wanda in ya taso haka ana ce da shi zanabu sirhan in ya taso haka kuma sai sai ya soke don haka sai sai shi zuhair yana misalta yadda manzo Allah ya sallallahu ta'ala sallam yace wa qala bi asabi'i kaga wa qala irin karatun nan dai da muka saba wuto irin shi ai idlaqil lafazin qawlu alal fi'li duk ya guji ishara ƙala bi asabihi sai ya ce da yatsun shi ya tsuna magana a fa ashara kenan ko fa fa'ala bi asabihi ko fa ashara bi asabihi sai yayi nuni ko ko sai ya aikata da don ya nuna a aikace da yatsunsa guda biyu warafa'aha ya ɗaukaka su ila fauku zuwa sama ila fauku wannan shine li'irabin ma la yuntazaru lillahi al'amuru min qablu wa min ba'du kaga ita min din ba ta yi aiki ba e takdirin aikin nata ake yi min qabli li galabati wa min ba'di e sai aka ce lillahi al'amuru min qablu wa min ba'du to shine warfa ila fawqu wa da'a sannan sai kuma sun kuyo da yatsun ila asfalu shi ma kamar wancan ko ila asfala watakila wasu zai ce musu ila fauka ce wa ila asfala wa qada ila asfala tunamu ila fauku wa qada ila asfal hatta yaqula hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba shine asuba ba ba shine alfijir ba wannan hasken da zai taso ya sama haka yayi kasa manzo Allah ce ba shi bane hatta yaqula hakaza watan asuba har sai haske yayi nuni sai manzo Allah yayi ishara da yadda wa qala zuhairun sai zuhairu yace bi sabbabataihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna da manunin sa guda biyu haka yace ihdahuma fawqa al-ukhra daya tana saman daya thumma maddahuma an yaminihi wa an shimalihi yace to wannan shine al-fajr as-sadiq kaga manzo Allah ya nuna yadda al-fajr al-fajr al-kadhib yake kuma ya nuna yadda al-fajr as-sadiq yake shi haka yake fasowa in ya faso sai ya haka dama da hagu sai ya fashi ba wanda zai yi sama ba ya yi ƙasa sun mamadahuma sannan sai ya ja su haka ya miƙe su su sababa ta hidin an yaminihi dama shi haka wa an shimalihi don ya nuni yadda alfajir sadiku ke budewa to wannan shine alfajir sadiku to wannan shine wanda ake kiran sallah ta asuba in ya hito wannan shine ake barin yin sahur in ya hito ba wancan ba da aka yi ce walaisa an ya ƙula alfajir a wasu sai aka yi kamar an yi takdimi da ta'khiri ne a cikin wannan na me maddahuma summa maddahuma sannan sai miƙe su kuna ku ya ce maddaha مدهما
حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشه وعن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن ابن أم مكتوم حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وأن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم wannan hadisi ishaqu ya zantar da mu ishaqu masu suna ishaqu a malaman bukhari da yake karɓar riwaya gare su suna da yawa da aka ce to wai cikin ishaqu kan wanne ne ciki domin watan akwai ishaq wasu sun ce watan ishaqu ne zai iya yiwa ishaq ibn ibrahim ibrahim al-hanzali wannan da aka fi san da ishaq ibn rahawai ibn rahawai ishaq ibn rahawai wasu kuma suka ce ishaq ibn mansurin ne zai iya yiwa in shi ma malamin bukhari ne yana karba daga gare shi wasu kuma suka ce a'a ishaq ibn nasr ne as-sa'di wasu kuma suka ce ishaq ibn ibrahim ne wasu kuma suka ce ishaq dinnan ibn shahin ne alwasidi ishaq ibn shahin alwasidi to duka dai an yi maganganu da yawa akan wani ishaq ne daga cikin waɗannan ishaquqa waɗanda imam bukhari ya saba karba daga gare su amma dai abin da aka fi tafiya kan shi cewa ishaq ibn ibrahim ne alhanzali shine ishaq ibn rahawayhi amma kuma saɓanin cewa wani ishaku ne fa bai taɓa riwayar domin kowanne daga ciki adlun dabidun ala shabdil bukhari kowanne adali ne mai ƙwarin hadda ne bisa kan sharɗin bukhari bisa kan sharɗin bukhari kaga kenan kowanne ne duk inda ta kaya daidai da take sharɗu sihhati nashi bai gushe ba saboda haka aka ce wannan saɓani bai taɓa siha na ingancin wannan watan riwaya ta imam bukhari ya ce ƙara barna abu usama ya ce abu usama ya ba mu labari ƙala ubaidullahi ƙala abinda ya ce ubaidullahi haddathana anil qasim nan sai ya taɗimi da ta'akhiri ya ce akhbarna abu usama abu usama ya ba mu labari ƙala sai ya ce shi abu usama me ya ce ya ce ubaidullahi haddathana maimakon ya ce ƙal haddafana ubaidullahi sai ce ubaidullahi haddafana anil qasim ibn muhammadin ya karɓo daga qasim ɗan muhammad ɗan abubakar an aisha ta shi kuma ya ji daga umri na aisha wa an nafi'in ka ji hanya ta biyu kenan wannan isnadin hanya biyu gare shi da aka koro shi ubaidullahi ya ji daga qasim ɗan muhammad ɗan abubakar ka ji hanya ta ɗaya har wai ubaidullahi ya sake karba daga annafi'in an ibn umar an fahimta ubaidullahi ta hanya biyu samu wannan hadisi ya karbe shi ta kan kasimu dan muhammad kasimu shi kuma ta kan umar bin aisha haji hanya ta daya sannan ya sake karba shi ubaidullahi dai daga nafi'u nafi'u ta kan abdullahi bin umar haji hanya ta biyu an fahimta qala sai ya ce ha to ya fita daga wannan isnadin zai kuma shi koma wani isnadi amma duk mutane guda ne ha hadisin da ke da wannan isnadoda wajen uku ɗaya ne don haka bari a gama jero isnadodan sai a ba su matanensu an fahimta ƙala ya ce ma'ana da in ka koro an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin wannan hadisin ne ba sani dai bilalu ya azinu bilailin fakulu washrabu hatta yu azina ibn ummi maktub to shine za a kawo to saboda yana da wani isnadi sai ya gabari ya gama hada isnadodan sannan sai kawo sai ya kawo mutanen su da haka sai ce ha tahwilu sanad in an tuna da irin wannan ya sha mun sha wuce shi da inda ya kawo ha din nan tahwilu sanad ne ko hawwala sanad zai hita daga wani isnadi ya shiga wani isnadi wanda duka mataninsu guda ne wasu kuma su ce ma'ana haɗin nan ai ikra'il haditha da ya kawo ya ce an ibn umara anna rasulullah sallallahu ta'ala sallam qala ha ai ikra'il haditha karanta hadisin har ƙarshe shine inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum ka karanta shi har karshe shi ake nufi wasu kuma suka ce ha tahwilu sanad ake nufi hawwala sanad ya ba wannan isnadi ya kuma wani isnadi mai wanda duk sun ittifaki sun haɗu a matani guda to barka ji hanyar ta biyu ita kuma yace wa haddathani yusuf ibn isa al-marwazi qala yace yusuf ibn isa al-marwazi ya zantar da ni qala haddathana al-fadl yace fadl ya zantar da mu qala haddathana ubaidullah yace ubaidullah ya zantar da mu ubaidullah ibn umar kaga an an hadi irin wancan kaga shi ma wancan ubaidullah ne ubaidullah yace daga qasim dan muhammad dan abubakar kuma daga nafi'u daga abdullah ibn umar to ya kuma same shi ba ta kan hanyar ishaqu din ba shi imamul bukhari ya same shi ta kan yusuf ibn isa al-marwazi qala hadathana al-fadl qala hadathana ubaidullah kaga can inda suka haɗu ta ubaidullah shi ma wancan ta ubaidullah ta kan qasim ta kan ummu aisha nan kuma ta kan fadl ta kan ubaidullah ta kan qasim ibn muhammadin an aisha an nabi kaga ya haɗe irin wancan isnadin ne annahu qala haƙiƙa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilailin sani dai bilalu yana yin kira bilailin akwai shauran dare fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum don haka ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha har ibn ummi maktumin ya kira har sai yayi kira in yayi kira kaga shi bai kira sai an ce da shi asbahta asbahta asbahta asbahta tunan mai alaƙa ta wannan hadisi da tarjama tunda muna a babul azani qabla al-fajr babul azani qabla al-fajr to kaga sai mu ɗauko shi kuma farkon wani bangare na hadisin adda alaƙa da tarjama wani bangare ne na cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin bilal yana kira da sauran dare kaga ashe ana kira qabla al-fajr shine al-adhan babul adhani qabla al-fajr babin kira gabanin sallar wato gabanin alfijir yahudu to wannan shi to lokaci ya ko na na hmm kamar ya ila fauku ai to ai daga wannan lafazin babu sauran masu riwaya waɗanda suka ci gaba da tasalsulin wannan lafazin yana dai nuni ne ishara ce bayani ga yadda amma tasalsuli duk wanda zai ce ƙala warafa'a shi ma sai ya faɗi haka an gane shi ma da ya karɓo daga wancan ƙala warafa'a bi kaza to amma wannan lafazi lafazi guda ne an gane ila fau eh watan fauku din yana nan kamar matsayin an ɗauke shi a majruri ne da ila eh amma kuma imma dai ya zamo an gine shi akan bamma an gine shi akan bamma saboda li'rabi ne na an gine shi akan akan bamma eh min al-dhammi ko kuma ya zama na cewa watan an mai li'rabi na ma la yuntazaru sai zama wannan dhammat niyaba ce dangane da kasra an gane niyaba ce dangane da kasra